الحال وصف فضلة قد أعربت هيئة ما جاءت له فنصبت نكر من معرفة وما وجب ولا انتقال واشتقاق بل غلب التمييز ينصب على التمييز ما تضمن معنى من الذي أتى مبينا نكرة رافعة الإبهام عن جملة أو مفرد تمام بنون أو تنوين أو إضافة كطفت نفسا ومنا صلافة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren lahadi zai zamo daren 29 kenan ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da Uh, sha hudu ga watan goma sha ɗaya biladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara 2020 ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiyya wallafar babban malami abu hafsin عمر ابن مظفر ابن الوردي رحمه الله تعالى littafi da ya rubuta domin bayani akan wasu matsaloli na nahawu da yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka da za mu tashi a wani sabon maudu'i da malam ya rubuta masa da cewa alhalu wannan lafazi yana ɗaya daga cikin alfaz ko maudu'ai da ke cikin littattafai na nahau daban-daban a la'akari da larabawa sukan yi amfani da shi a munasabobi daban-daban domin so tari mutum zai zai tsayu da wani aiki alhali yana cikin wata sifa to wannan sifa ita ce za a yi bayani a kanta wadda za ta yi bayani a kan halin da shi mai aiki ya kasance idan an ce alhalu a lugar larabci shi ne abin da yake tare da mutum na sifa min khairin au sharri duk wata sifa da mutum yake dauke da ita ta alkhairi ko ta sharri wannan a harshen larabci ana kiransa da alhalu kuma lafazi ne in kaga dama ka yi tasgirinsa misali ka ce hazal halu in kaga dama kuma ka yi ta'anisinsa ka ce hazihil halu ba tare da ka ƙara ta'u ta'anis ba duka wannan ya zo a harshen larabci to amma a isilahi na malaman na hau to shi ne malam zai yi mana bayani idan an ce alhalu a inda nuhat me suke nufi hal a wurin malamai na nahau in sun ce hal me suke nufi to shi ne mala ya ce alhalu wasfun fadlatun qad a'rabat hay'ata ma ja'at lahu fa nusibat alhalu shi hal ma'anarsa wasfun wata sifa ce wasfun kaga sifa ce duk sanda ka ji a nawo ana magana alhal to abinda zai zo maka a kwakwalwa karon farko shine za a yi bayanin wata sifa ta mutumin da ya tsayu da wani aiki zama ne ko tafiya ne ko karatu ne ko magana ne ko ma mene ne to wannan kenan kaga cewa wasfun ya fitar da abin da ba wasafi ba eh duk abin da ba wasafi ba ya fitar da shi na biyu fadlatun kuma shi hal bayan zama wasu sifa sannan saura ne ma'ana falala ce ragowar magana ne idan malaman na hau suka kira abu fadla suna nufin ma laisa juz'an min al-kalam ma laisa juz'an min al-kalam abinda ba wani yanki na magana ko da shi ko ba da shi ba magana tana iya cika shine fadla haka in ka sha ruwa kan rage to wannan ruwan da kan rage ana kiransu fadla in ka ci abinci kan rage wannan abincin da ka raga ana kiransa da fadla idan ka yi magana wadda ba a bukata babu wata bukata game da ka zo da wannan magana ita ma wannan ana kiranta ta da falala shi yasa ake cewa fudulul kalam maganganun da ko ba a yi su ba ba za a samu cutuwa ko damuwa ba wannan sharaɗi na farko kenan sannan na uku قد أعربت هيئة ما جاءت له قد حقيقة إتحال أعربت تكنزو تي بياني بتكي بيناوا هيئة ما جاءت له صفر abunda ta zo don shi don akwai alhalu akwai sahibul hali akwai sifa akwai almausuf mun san da wannan dama a babin na atiko to haka a babin hal akwai alhalu akwai sahibul hal sahibul hal shine abinda sifa ko kuma shi hal din yazo don shi bayani don ya bayyana abinda yake dauke da shi don ya bayyana halinsa ko sifarsa hal din kuma shine sifa din to cewa qad a'rabat hay'ata hay'ata ma bi ma'ana sifa ta bayyanar da wata sifa ta ma ja'at lahu abinda tazo don shi to fa nusibat in ta cika wayannan sharuɗa sai a yi mata nasaba ba za a yi mata rufa ba ba za a yi mata jarra ba saboda haka misalin wannan shine misali ka ce ja a zaidun rakiban zaidu ya zo sama abin hawa to rakiban din nan hal me yasa ya zama hal saboda sifa ce da ɗaya kenan bayan sifa ce sannan ita ta yi mana bayani akan jimla ta ja a zaidu kana magana ne ita ta yi muna bayani akan abin da yake na jimla wadda ta gabata kamin ita sana na biyu za mu ga cewa fadala ce da za ka ɗauke rakiban ɗin za ka yi cewa ja a zairi kuma ma'ana ta cika ma'ana ta cika to shi yasa saboda mi ita ba almusnadu bace kuma ba almusnadu ilaihi bace sannan na uku ita ta yi mana bayani akan menene halin da shi zaidu ya kasance domin da cewa dai an kai ja a zaidu to kaga an ɓoye sifar zaidu ta tafiya akan mi ya zo ta iya sama abin hawa ta iya da kafa amma da kace rakiban to rakiban sai ya bayyana mana halin da shi zaidu ya tafiya cewa ba mashiyan ba ne haka in kace ja a zaidun mashiyan to lafazin mashiyan shi ya bayyana mana kan cewa ga halin da zaidu ya zo da ba don mashiyan ɗin nan ba to mai fahimta mai sauraro zai iya fahimta cewa zaidu ya zo ne watakila sama abin hawa ko kuma watakila ya zo a ƙasa to wannan shi ake kira hal kuma dole ya zamo da nasaba shi yasa ya saba ma attawabe domin shi bai cikin attawabe abin da yasa malamai suka ce ya waje ba a masa nasaba me yasa saboda shi bai da alaka da abin da abba ya gare shi ta fuskar li'irabi shi ba rakiya wani yake yi ba na biyu kuma ko da shi ko ba da shi ba tammal kalamu zance ya riga ya cika amma akan zo da shi don a ƙara yin bayani akan me akan yanayin mai aiki ko wanda ya tsayu da aiki to haka idan ka ce misali ƙara a ƙwalibul kitaba jalisan labarin jalisan shi ya nuna mana kan cewa ɗalibi ya yi karatu a zaune da baka ambaci jalisan ba kace ƙara a ƙwalibul kitaba zai iya ɗaukar a tsaye ya yi karatu zai iya ɗaukar a kwance ya yi karatu zai iya ɗaukar a zaune amma da kace ɗaliban to ɗaliban sai ya yi bayanin abin da shi ɗalibin ya sifantu da shi na ƙira'a a wani hali ai a halin karatu to duk sanda ka samu irin wannan lafazi abin da a haƙƙinsa a yi masa nasaba sannan a tabbatar da cewa fadala ne ragowar zance ne ko da shi ko ba da shi ba zance na iya cika in ya zan an ɗauke shi zance ba zai cika mutu kaga akwai ne akwai matsala ko kuma a bai yi bayani akan siffar sahibin nasa ba saɓanin in ka ce misali ja a zaidun fadilun to lafazin fadilun la ya juza an ya kuna halan ba zai yi ya zama hali ba me yasa saboda fadilun bai muna bayani akan halin da shi aikin da zai da ya ba an da ya bayanin wata sifa tashi amma sifa ba ta yi bayanin aikinsa ba ba ta yi bayanin tahowarsa ba a wani yanayi ya zo to shi ne babbancin hal da na'ati shi na'ati kawai zai zo don ya bayyana maka sifa sifa kawai ya yi bayanin kaza sifan wani ne kaza sifan kaza ne shi kuma hali zai zo ne ya yi bayani akan halin da shi sahibu ha ya kasance na aiki tahiya ne misali in ka ce ja a zaidun rakiban kaga an fahimci zaidu a sama da hawa yanzu amma in ka ce ja a zaidun fadilun to ba wanda zai ce maka ga yanayin da zai da ya zo sai inda an ba shi labari ko ya gadi da idanunsa duk da fadilun ɗin sifa ce ashe kaga ba kowace sifa za ta zama hal ba to shi yasa fadilun dole ya zama marfu'i saboda bai cika sharuɗan hal ba bai cika sharuɗan hal ba to wannan shine shine fanusibat wajibi ne in ta cika wayannan sharuɗa ai mata nasba to akwai sauran shurut nukira min ma'rifatin wa ma wajab sannan shi hal duk inda ya zo to dole ne ya zama na kira bai taba zama ma'arifa shi yasa misalan da muka kawo duka za ku gane na kirai ne ja a zaidun rakiban ja a zaidun mashiyar ƙara'a ɗalibul kitaba jalisan to da jalisan da mashiyan da rakiban dukkaninsu na kirai ne sau da haka wannan dole bai yiwa ka ce ja a zaidun ka ce mi eh arrakiba ko almashiya wannan bai yiwa eh ba zai yi ba sau da haka dole zama na kira ma'anan na kira mun riga aisha ai bayani ko cewa mi kullu lafzin shasi'un fi jinsi duk wani lafazi da yake yaduwa a jinsinsa wala ya dullo ala mu'ayyan kuma shi baya nuni akan ayyanannen abu eh amma kuma duk wani jinsi nashi zai iya dauka misali in ka ce rajulun to rajulun shasi'un ne eh duk wani mutum wanda ke da siffar rujula ana kira da rajulun zaidu na iya zamuwa da shi ake a'a amru a'a ahmad a'a muhammad a'a kowa na iya shiga wannan shine ma'anar nakira aka san ma'arifa ita kuma ita ma'arifa lafazi ne da aka aza shi don a yi bayanin ayyanannen mutum ko abu wanda ake aka kira misali da an ce ibrahim to shi musa ya san ba da shi ake ba da an ce zaidu amru ya san ba da shi ake ba to wannan ma'arifa kenan amma da an zo an ce rajulun to kowa yana da damar da zai amsa kowa dan ko eh sai dai in ka san baka da wannan sifa kila mace ce ko dabba ko abin da ya kama da wannan to shine nukira ai masa ai masa nakira min ma'rifatin kuma ya zan ya zo ne don ya yi bayanin ma'arifa shi hal haƙƙinsa ya zama na kira sahibuwa haƙƙinta ya zama ma'arifa shi yasa don misalan da muka kawo za ku ga sahibul hal ma'arifa ne ja a zaidu zaidu kaga ma'arifa ne ƙara a ɗalibu a ɗalibu ma'arifa ne dukansu ma'arifa ne to shi ne ce min ma'arifatin kinan bayyuwa sahibul hal ya zo na kira tunda ita ma halin na kira ce sai zan hukuncin kamar hukuncin al-mubtada da khabar wala yajuzu libtida bin nakira to sai zama kamar irin wannan hukunci ne don al-aslu mubtada ya zama ma'arifa al-aslu labari ya zama na kira to haka shi ma hal al-aslu an yakuna nakira amma sahibuha ma'ana wanda siffar take bayani a kansa to shi ko al'asulu an ya kuna ma'arifata misali a larabci bai kamata ka ce ja a rajulun rakiban ba saboda rajulun shine sahibul hal kuma na kira ne sai dai ka ce ja a rajulu sai ka arrafa shi ja'ar rajulu rakiban karka ce ja'ar rajulun kaga ya banda ko ana fahimtar wannan zakyau to shi yasa ya ce min ma'arifatin amma shi sahibul hal din nan zama wasa na kira wa ma wajab ba wajibi bane sai dai haka aka fi da su haka aka fi da su sun ce idan na kira din mausufa ce to babu laifi tana ana ba- babu laifi a kawo ta misali ka ce ja'a rajulun fadilun rakiban Mm, tun kai haka yayi ja'a rajulun fadilun rakiban ko mashi to kaga rajulun anan na kira ce mausuf an sifanta shi da mi da falala ko ja'a rajulun karimun rakiban ko mashiyan to wannan yayi kamar faɗa Allah ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim sai ce mi amran min indina ka gani kullu amrin amrin shine sahibul hal na farko sannan na kira ne amma an sifanta shi sai aka ce hakimin to sai aka kawo hal sai aka ce amran min indin to kaga wannan a qur'ani to in wannan babi ne ya halatta ko kuma yadda ya zo cikin hadisi hadisin na na aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da a annabi sallallahu alaihi wasallama baya da lafiya ya yi sallah a zaune sai wasu mutane su kan suka ci gaba da biyarsa a tsaye sai suka yi kiyasi a to shi annabi ai lalura ce tassa ya yi sallah a zaune to mu kuma lahiya da muke saboda haka za mu ci gaba da koyi da shi amma a tsaye kamar yadda yake huwal asu to shine a cikin riwayar take cewa yadda take ba da labari ta ce wa salla rijalun wara'ahu qiyama a wani lafazin wa salla qaumun qiyaman sai wasu mutane qaumun na kira ne rijalun a wannan lafazi shi ma na kira ne ko kuma shi ne sahibul hal shi ne ba abuci hali ko yan jimi to bari an tasuwa sai bu ci gaba